السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاتقوا الله عباد الله خافوه ورقبوه فإن الله تعالى كان عليكم رقيبا تكلمنا في الخطبة الماضية عن الإيمان بالله تبارك وتعالى وعن أهميته في حياة الإنسان وأن الإنسان يجب عليه أن يتعاهد كما يتعاهد صاحب الشجرة شجرته فكيف تتعاهد إيمانك كن دائما مستشعرا مراقبة الله تبارك وتعالى لك والله تعالى هو أقرب إليك من نفسك يسمع كلامك ويعلم أحوالك ويعلم فعالك قال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال المولى جل جلاله والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال الله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وتأمل أحوال المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي من معاملة زوجها وقد أنزل الله تبارك وتعالى فيها لقد قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير والله تعالى أيضا يسمع كلامك جاره وهمسه ويعلم أحوالك ويعلم أنفاسك ووسواسك قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد والله تبارك وتعالى يبصرك أينما كنت وأينما حللت قال الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وقال المولى جل وعلا ألم يعلم بأن الله يري والله تبارك وتعالى يرانا ويسمع كلامنا وأقوالنا ويسمع كلماتنا فما من شيء وما من حركة من حركاتنا إلا الله تبارك وتعالى يعلم بها ويسمعها فإذا كان العبد مديما استشعار هذه الصفات الإلهية العظيمة مؤمنا بالله تبارك وتعالى وبعظمته وجلاله لا يغمره, الح... لا يغمره الحياء من أن يعصي الله تبارك وتعالى ويملاه الخوف من أن يقترف ما يغضب الله تبارك وتعالى بل إن يقينه باطلاع الله تعالى عليه يقينه باطلاع الله تبارك وتعالى عليه آه يجعل في نفسه حرارة إيمانية ينكمش مع الوجه ويخفق لها قلبه ويغب معها طرفه لأن الله تبارك وتعالى يراه ويسمعه قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحي من الله كما تستحيي من الرجل الصالح في قومك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالكفرة والمشركين والملحدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه عباد الله مراقبة الله تبارك وتعالى والاستدامة على تذكر اطلاع الله تعالى وعلمه وسمعه وبصره وبأحوال عباده لا يجعل المؤمن الصادق خجلا من نفسه فلا يكاد ينطق إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى ليس لأنه يخاف أن يسجل عليه الملك كلامه ولكن قبل ذلك يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى يسمع كلامه وسره وجهره كما قال المولى جل جلاله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء كونوا مستشعرين عظمة الله تبارك وتعالى ودوموا على ذلك فإن ذلك مما يثبت إيمانكم نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يثبت إيماننا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم زدنا إيمانا اللهم زدنا إيمانا اللهم زدنا إيمانا وثبتنا عليه إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيها المسلمين mun yi magana satin da ya gabata akan muhimmancin imani a cikin rayuwar dan adam cewa bayan da za a yi mutum ya kai wurin Allah subhanahu wataala sai da imani kuma muka ce imani kamar itaciya ce sai da kulawa sannan itaciya take ba da inuwar da ake bukata da kuma 'ya'yan itacen da ake so shi ma imani haka yake ba faɗi ya yi da baki kawai ba imani abu ne da yake tsayawa cikin zuciya sa'annan kuma gabobi su aikata shi kai ta ibadodi to daga cikin abin da za ka kula da shi wurin tabbatar imaninka shine ka sanya tsaron Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zuciyarka ka sa cewa Allah ta'ala yana tsare da kai kuma yana kallon ka ka sani cewa Allah ta'ala fa ya fi kusa da kai fiye da kanka ka sani cewa Allah yana jin maganarka Allah ya san halayenka Allah ya san ayyukanka Allah ta'ala ya ce wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin Allah ya ce Allah ya san matabbacin kowace rai kuma Allah ya san ma'adanin kowace rai dukkan wani yana cikin littafi bayyananne kuma Allah subhanahu wataala ya ce wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum Allah subhanahu wataala ya san wuraren jujjuyawa ku kuma Allah ta'ala ya san wuraren zaman ku kuma Allah ta'ala ya ce ma yakunu min najwi thalathatin illa wa rabi'uhum babu wata ganawa da mutum uku za ya face Allah ne na hudun su babu wata ganawa da mutum uku za ya face Allah subhanahu wataala ne na hudu idan na hudu za su yi Allah ne na biyar idan na biyar za su yi Allah ne na shidda ko kasa ga haka nan ko mafi yawa ga haka nan face Allah subhanahu wataala yana tare da su duk inda suke sannan Allah zai ba su labarin abin da suka aikata kuma Allah ta'ala masani ne game da dukkan komi ka yi tunani ka lura da halayen wannan baiwan Allah da ta zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana kawo ƙarin mu'amalar da mijinta ya mata bayan sun daɗe tare da mijin ta haifar mai yaya sai da ya ga ta tsufa tana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama sa'an na ya mata zihari ya kamanta ta da bayan mahaifiyar shi saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya saukar da qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha lalle Allah ta'ala ya ji maganar wannan macen wadda take jayayya da kai a cikin sha'anin mijinta Allah subhanahu wataala yana sauraron tattaunawar da kuke tana kai ƙara zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce Allah ta'ala mai yawan ji ne Allah mai yawan gani ne to kamar yadda Allah ya ji maganar ta alhali tana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama sha'anin mijinta mijinta Allah ya saukar da Qur'anin da ya bayyana hukuncin abin da ya faru tsakaninta da mijinta to ka sani kai ma fa Allah yana jin ka Allah yana jin maganarka wadda ka boye da wadda ka bayyana duka Allah subhanahu wataala yana ji babu wani abu da yake boyewa ga Allah subhanahu wataala Allah yana jin lumfashin ka ya san shi guda nawa kake kullum guda nawa zaka yi Allah ya sani Allah subhanahu wataala ya san wasu wasin da kake da zuciyarka Allah ya ce wa laqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu lalle mu muka halicci mutum kuma Allah ya ce mun san abin da ran shi zuciyar shi take mai waswasi da shi Allah ya ce mu ne ma mafi kusa zuwa gare shi daga jijiyoyin wuyan shi Allah yana tare da kai ka sani duk inda ka kasance duk inda ka shi da Allah subhanahu wataala yana nan babu wani abu da yake koyuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce la tudrikuhu al-absar idanu ba su riskan Allah subhanahu wataala wa huwa yudriku al-absara Allah ta'ala shine yake riskan idanun da masu idanun wa huwa latiful khabir kuma Allah ta'ala shine mai tausayi Allah shine gwani masani to da kenan duk abin da za ka yi ka sani cewa Allah subhanahu wataala yana ganin ka wannan yana daga cikin abin da zai kara maka imani da Allah ya kara tabbatar da kai akan imani da Allah subhanahu wataala ba wanda ya dage akan haka akan sa cewa Allah ta'ala yana tsare da shi yana tsare da halayen shi yana ganin shi to kunyan Allah subhanahu wataala ita ke lullube shi ta hana shi ya saba ma Allah subhanahu wataala jin kunyan Allah sai ya hana shi ya saba ma Allah subhanahu wataala tsoron Allah sai ya cika mai zuciya da ya je ya aikata abin da zai jawo mai hushin Allah subhanahu wataala saraka in kaga mutum yana masha yana bayyana abubuwa har ma yana ganin ba komi bane yana ganin ba wani abu bane saban Allah da Allah ya hana ba kuma ya san Allah ya hana amma kuma yana hito na hito da shi da Allah subhanahu wataala to ka sani cewa wannan imani shi ko dai babu shi ko kuma imani ne mai rauni ya kama hanyar karewa gaba daya ka zan ki hito na hito da Allah subhanahu wataala kamar yanda ake samu tewa yanzu a cikin maza su hito ga hili karara har su yi sanarwa cewa za su yi aure tsakaninsu ko kuma mata tsakaninsu su hito su shiga kafafen yada bayanai na zamani suna watsa kansu cewa ga taron aure nan za a yi tsakanin mace da mace kuma duk waɗannan bayan arna ba ne ba ɗiyan kafirai ba ne ba ɗiyan mushrikai ba ne ɗiyan musulmi ne ba waɗanda sun yarda akwai Allah subhanahu wa ta'ala a bakinsu amma aikinsu ya nuna kamar ba su yarda da Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah bai yarda da namiji ya aure namiji ba ko mace ta auri mace ba saboda haka hukuma gwamnati da ta kama waɗannan da suka ce za su yin aure aka rike su kuma za a yi musu hukunci muna jinjina ma hukuma kuma muna ƙara jira daga hukuma fiye da haka duk wani wanda zai zo ya bata ɗabi'un mutane da halayen mutane da addinin mutane lalle hakkin hukuma ne hakkin gwamnati ne hakkin masu iko ne masu mulki ne su kama shi su tsaida shi domin yana so ya bata ma mutane yancinsu domin yana so ya bata ma mutane al'adarsu yana so ya bata ma mutane addininsu sadaka dole ne kowa ya jinjina masu lalle sun yi jan kokari da ba su yarda da irin wannan bafalar da irin wannan rishin kunya da rishin arzikin ba saboda haka dole ne dama gwamnati ana samar da ita don ta kare wa mutane addini kar ta bari addinin mutane ya lalace don ta kare wa mutane dukiya kada ta bari a hana mutane neman abinci don ta kare wa mutane zaman lafiya kada ta bari a tabarbarar da zaman lafiyar mutane don ta kare wa mutane mutunci ta kare wa mutane haihuwa to idan mata suna auren junansu ta ina za a haihuwa idan maza suna auren junansu ta ina za a samun haihuwa shi yasa wannan bangaren ma dole ne gwamnati ta tsare wannan bangaren saboda a samu haihuwa a samu karuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi ta haihuwa ku yi ta karuwa domin zan yi alfahari da yawan kurana alkiyama saboda haka wannan yayi daidai kuma muna jinjinawa muna cewa Allah ya ƙara irin waɗannan ayyuka masu kyawu waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake so dama musulmi so ake a ga yana aikin addinin musulunci karara yana bayyana shi bai jin tsoron duniya bai jin tsoron kowa la yakhafu illa Allah bai jin tsoron kowa sai Allah la yakhafu lawmata la'im ba jin tsoron zargin mai zargi da abin da za a faɗa mashi tsoron Allah ne gaba kan duk wani da yake tsoro saboda haka muna jinjina muna godiya muna cewa Allah subhanahu wataala ya kara taimakawa kuma Allah ta'ala ya sadu wani mugu duk wani mugun mutum wani bataccen mutum wani malalaci Allah ta'ala ya bada iko rike shi a hana shi duk wata lalata da mugunta da zai dan haka kenan mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu sani cewa jin tsoron Allah shi yake lullube zuciyar mutum da mutum ya je ya aikata abin da zai jawo mashi fushin Allah yakinin mutum wanda ya riga ya san girma Allah subhanahu wataala kuma yana tare da jin tsoron Allah da sanin girma Allah cikin zuciya shi yake haifar da zafin imani a cikin zuciya ta yadda mutum zai gince fuskar shi ba zai sake ta ba ga abin da Allah subhanahu wataala ya hana ba zaka ga mutum ko da ya saba ma Allah to zaka ga yana gaugawa jikin shi na karkarwa ya ga ya tuba ba daɗi zai ji ba duk wanda kaga ya saba ma Allah yana jin daɗi ya kara nan gaba yana jin daɗi ya kara nan gaba yana jin daɗi to wannan imanin shi ya kama hanyar lalacewa amma mai imani da yana sabon Allah sai dai baya alfari baya kuri baya takama da sabon Allah in ya saba sai ya zanna ta istighfari ya ta tuba jikin shi ta makyarkyata shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka ji tsoron Allah subhanahu wataala ka ji kunyan Allah kamar yadda kake jin kunyan wani babban mutum cikin mutanenka babban mutum a cikin al'umma ba ka jin kana iya tsayuwa gaban shi ka yi aikin masha ka yi wata batsala ba ka iya ba wani babba wanka ne ya baka shekaru da yawa ya yi kani da kai nawa ko ya haye ka ko ya yi jika da kai ko wani babban almajiri ko malami ko wani babban attajiri a cikin unguwa ko wani dattijo kana jin kunya ka zo ka yi aikin banza gaban shi kai rawa ma ba za ka iya ba in dai kana da imani da Allah subhanahu wataala to yadda kake jin kunya waɗannan din ka ji kunyar Allah subhanahu wataala yayin da kunyar da kake ji gaban waɗannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda haka sa tsaron Allah subhanahu wataala da kuma dagewa kan cewa da inda kai fa Allah yana ganin ka Allah yana jin ka yana ganin duk abin da kake aikatawa irin wannan shi yake sa mu'mini mai gaskiya ya zan kijin kunyar kan shi ma idan ya je zai aikata wani abu sai ya ji kunya ya zan kijin kunya kan shi kai ya aikata wannan abin ba dan wai yana tsoron kan mala'ika su rubuta ba a saboda yana da yaƙinin cewa Allah yana ganin shi da inda ya nufa Allah yana jin maganar shi wanda ya bayyana da wanda ya ɓoye Allah ta'ala ya ce inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama Allah ya ce babu wani abu da yake ɓoye ma Allah a cikin ƙasa yake ko a cikin sama haka da abin da zamu mu ji tsoron Allah mu sani cewa ba Allah yana tsare da mu yana kallon mu inna Allah sami'un basir innahu bi kulli shay Allah ta'ala masani ne Allah mai ganin kowa ne kuma Allah subhanahu wataala da abin da ya ga ma'aikata ba yana sa a rubuta mana shi a adana mana shi ranar alkiyama Allah subhanahu wataala zai mika mana shi da haka kenan dai sa jin tsoron Allah da ganin Allah subhanahu wataala yana daga cikin abin da zaka kula da shi ya kara maka imani ya tabbatar maka ya rike maka imaninka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da imanin mu kuma Allah ya kara mana imanin mu kuma Allah ya kashe mu kan imani Allah subhanahu wataala ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kawo mana karshen wahalhalun da muke fama da su Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu aiki mai albarka da kasuwanci masu albarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana a cikin kasar nan ta mu ya Allah ka raba mu da tarzoma da hayaniya da fitina ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu adalci da tausayin talakawa jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah Allah ka ba su ikon tsaron kasar nan ta mu da yan kasar mu ya Allah yan kasar nan ta mu ta Nijar ya Allah ka kara musu arziki ya Allah ka kara musu budi na arziki ya Allah ka kara kawo musu aiki da kasuwanci masu albarka inda wasu koyin neman kudin sai toshe Allah ka buda musu wasu ya Allah domin kai ka jarrabe su da wannan toshewa ya Allah ko babu wanda zai dauke an ba kai ba ya Allah Allah ka musu budi na arziki ya Allah Allah ka sa mu mutumuna musulmi ya Allah Allah ka yi mana gawarar zanuban mu gaba da ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka shirya matasan mu ya Allah samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka shirya su ya Allah Allah ka dora su musu tafarki na kwarai ya Allah Allah ka tanade su zaman to manyan gobe na kwarai ya Allah waɗanda za su rikon kasan nan su yi mata adalci su yi mata kyawawan ayyuka ya Allah Allah ka kara masa sanin addini da kishin shi ya Allah Allah ka kara masa sanin muhimmancin kasa da ƴan kasa da al'umma ya Allah Allah ka ba su ilimin da zai amfani al'umma su da iyayensu da danginsu gaba da ya Allah Allah ka amsa mana roƙon mu ya Allah Allah ka ji kan mu ya Allah Allah ka ji kan mu ya Allah Allah ka mana gafara ka yafi mana zunuban mu ya Allah sai a tsaye da sallah